أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان هوانا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godewa Allah mai kowa mai komai wanda ya ƙara haɗa mu a wannan magani mai tarin albarka a cikin wannan masallaci mai albarka a daidai wannan rana mai albarka wato ranar asabar inda a yau muna ashirin da bakwai ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira wanda ya yi daidai da shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya wa muna nan dai a cikin suratun nisa'i inda muka kwana a wancan mako bayan uzurori da suka samu a daidai ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna an zanna ilaikal kitaba bil haqqi ya rasulallah mu ne muka saukar da littafi zuwa gare ka da gaskiya litahkuma bainan nasi bima araka Allah ba don komai ba don kai hukunci a tsakanin mutane da abin da Allah ya nuna maka. Allah ya ce mai wala takun lil kha'inina khasima ya rasulullahi karka zama mai kariya ga wanda yake magana akan ha'insu har Allah ya ce mai wastaghfirillah ka tuba zuwa ga Allah mun faɗi a wancan mako manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tuba ne zuwa ga Allah ta'abbudan lillah ba akan yayi laifi ba to Allah yace ya tuba zuwa gare shi inna Allah kana ghafuran rahima lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai gafara ne kuma mai jin kai yau aka karanta wala tujadil anil ladina yahtanuna anfusahum inna allaha la yuhibbu man kana khawanan azima in ba manta ba dai ya zo daga cikin bayanai da ya gabata saboda a tuna wato wannan al'amari ya sauka ne akan wanda ake ce ma tsuma wani mutum ne mutumin madina amma yana daga cikin waɗanda suke munafukai sai wata rana ya shiga wani gida ya yi satan gari ashe a cikin garin akwai takobi a ciki to bayan ya ɗauka gari na ta zuba ta ƙasa shi bai sani ba har ta kai inda ya je da shi gida bayan ya je gida ya aji sai ya ƙara ɗaukan wannan gari ya fita da shi ya kai gidan wani ba yahudi wai shi yana so ne ya manna mashi magana to a da aka biyo sawu sai ana tafe ana tafe aka dinga bin sawu aka zo har gidansa bayan an zo gidansa sai aka ƙara ganin hanya kuma ya ƙara bi da garin nan ya zuwa gidan wani ba yahudi to da aka haɗu gaba ɗaya sai ya ce ai ba wani ne ya satan ba ba yahudi ne kaga yayi ne ya manna masa magana to shine zance kiki kaka sai ta faru ta tafi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma tsuman nan ɗan uwansa suna daga cikin waɗanda sun iya bambanciya sun iya daɗin baki da magana manzon Allah zai hukunci a tsakanin wannan mutumi da wannan bayahudi kai har ta kai ma dai abu na gabda a ba ma wannan ba yahude rashin gaskiya saboda ƙwarewa irin na waɗancan mutane wato dangi da al'umman wannan wanda ake ce masu umma shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tu jadil anil ladina yakhtanuna anfusahum ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada kai kariya daga waɗanda ke ha'intar kansu da sabo ma'ana suna ha'intan kansu da sabo Allah ya ce karya yadda manzan Allah ya kariya zuwa gare su inna Allah daman haka Allah ya kasance lalle Allah la yuhibbu man kana qawwanan Allah ya kasance baya son wanda ya kasance mai yawan ha'inci irin tsuguman nan kuma asima wanda ya zama mai yawan sako Allah baya son sana يستقون من الناس ولا يستقون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القوم وكان الله بما يعملون محيطا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الله يتي يستخفون من الناس waɗannan mutanen na tsuma da shi da mutanensa suna ɓoyewa suna bambanciya suna jin kunya na mutane amma wala yastakhfuna minan nas min Allah sai dai ba sa jin kunyan Allah kuma ba za su iya koye ma Allah abin da suka yi ba wa huwa ma'awun alhanan Allah yana tare da su kuma ko yanzu ka lura da a ce yanda mutane ke jin tsoro na su ji kunyan junansu to da suna jin kunyan Allah subhanahu wata'ala to insha Allah da al'amari ya gyaru za ka samu al'umma sun fi tunanin ma'ana al'umma sun fi jin tsoron al'umma ɗan uwansu a kan tsoron Allah. Al'umma sun fi kunyan al'umma ‘yan uwansu a kan kunyan Allah, to shi ne Allah ya ce zaɓuna minan nasu, waɗannan mutane sun kasance suna masu jin kunya suna masu mai koyewa ga mutane, amma wala ya zaɓuna min Allah amma ba ta jin kunya ba su koyewa daga Allah wa huwa ma'ahum wanda Allah nan tun tun tun yana tare da su yadda yi bayyatuna ma la yarda min alqawl Allah ya ce bayan waɗannan mutane yadda yi bayyatuna bayan su ɗin nan lokacin da suke kwana da shirin abinda Allah bai ma'ana ba suke kwana da shiri abinda Allah bai yarda da shi ba kasan sun zauna ne kafin su je gun annabi suka zauna suka tattauna ya za su yi ne su haɗa baki guda ɗaya murya guda ɗaya su je dan su rinjaye wancan ba yahuda to shine Allah ya ce iz yubayyituna ma la yarda min alqawl lokacin da suke kwana da shirin abinda Allah bai yarda da shi ba daga zance na su alama wani abin da bai ji ba bai gani ba wa kana Allah daman Allah ko ya kasance muhidan wanda ya zagaye duk al'amarin da kowanne mu yake yi bima ya amalun da abin da kowa yake aikata Allah ya san kuma Allah ya zagaye ya san duk abin da kowa yayi na ها أنتم أولئك جادلتم عنهم في الحياة الدنيا جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنكم يوم القيامة عمن يكون عليهم وكيلا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا Allah ya ci gaba da cewa ha antum haula ijadaltum anhum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ha antum haula ga ku ya ku waɗanda kuka yi bambanciya da kariya domin dan uwanku kai ya shiga matsala to shine Allah ke kiran su yace fil hayatid dunya a cikin rayuwa ta duniya kun bambanciya kun tsaya akan sai ya yi nasara al'anin ba shi ke da gaskiya ba shi ne kamar yanzu yadda muke da lauyoyi shi ne za ka ga mutum ya zo ya samu lauyansa ya ce barista to ka zanna gwani ne ban da gaskiya kuma ina so ne duk abin da za a yi ka kare ni in dawo ne gaskiya sai a yi tsada a bashi duk abin da za a bashi to shi ne Allah kamar yana magana da irin wannan wato shi lauya yana da alkhairi kuma yana da sharri babban alkhairin shi yakin da ya kwatan ne gaskiya gaskiya to wannan na iya sanadin ya shiga aljanna babban sharrin shi yakin da ya je ya kara ƙarya to wannan al'amarin yana iya sanadin shigan shi wuta Allah ka tsare shine Allah ya ce to in sun bambanciya sun tsaya domin su yi ne domin su kwatan ma dan uwansu haƙƙin da ba nashi ba a cikin duniya to Allah kaman ya tambaya yace fa man yujadilullaha anhum yawmal qiyama to wai ranan alkiyama wane ne zai tsaya ya kwatan ma waɗannan mutanen ko ya kwatan mashi haƙƙin shi ranan alkiyama a gaban Allah amsa ba zai yiwu ba shine Allah ya ƙara cewa amman yakunu alaihim wakila ko kuma ranan alkiyama wai wane ne zai tsaya ya kasance a matsayin wakili wanda zai wakilci wannan mutum a gaban Allah ya ce Allah na zo ne in tsaya mashi ai rana ne da kowa ta kanshi yake yi saboda haka hattara da wanda duk aka san ba yana da gaskiya ba a ce za a tsaya domin ai hulɗa da shi na
ومن يأمن سوءا أو يظلم نفسه ثم ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما Allah ya ce wa mai ya amal su'an, duk wanda ya aikata wani abu wanda yake mummuna, wato kamar ya zo ya zalunci wani kenan, wanda ya zalunci wani. to yanzu yaya zai ce kawai astaghfirullah sai ya zama an gabarta mai a'a wanda ka zalunci wani shine sai ka yi mene sai ka nemi gafaransa sannan kuma ka nemi gafaran ubangiji aw yadlim nafsahu ko ko ya zalunci kansa da kansa Allah ya ce summa yastaghfirullah sannan ya nemi gafaran ubangiji wa yajidillah gafuran rahima zai samu Allah mai gafara mai jin kai saboda haka Allah a koda yaushe ƙofa na karɓan tuba yana buɗe ne shi yasa za ka ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir Allah yana karɓan tuban bawa madaman bai zo gargara ba amma in ya zo gargara anan an kulle ƙofan tuba Allah da ke son a tuba har yake cewa inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatayyirin Allah na son masu yawan tuba yana son masu tsarkakewa amma in mutum ya zo gargara to anan ba amfanin ya tuba Allah bai yarda ba a'a ana so in zaka tuba da ƙarfinka da lafiyanka da kuɗinka sai ka ce ka tuba amma sai da ka gama la'iku suna maka barazana ka ce ka tuba ai tuban dole kenan to Allah shi ne baya so to Allah dai na karɓan tuba ya ce thumma yastaghfirullah sannan ya tuba zuwa ga Allah ya jadillah gafuran rahima zai samu Allah mai gabara mai jin kai Allah ya gafarta mana na'am ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه na'am وكان الله عليما حكيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما الله يتي ومن يكسب إثما duk wanda ya aikata wani abu na laifi wato ya abun da ya zama na laifi ya je ya zata ko ya caca ko ya zina ko ya wani abu wanda yake na laifi ya aikata da kansa to Allah ya ce fa inna ma yasibuhu ala nafsi to iyakacin abin sani abun da ya aikata nan yana kansa bai yi ma kowa ba ya yi ma kansa ne shi yasa kowa abin da zai gani abin da ya aikata ne idan ya aikata alkhairi haka zai ga alkhairi ya zauna tare da alkhairi ya yi farin cikin alkhairi haka idan mutum ya zauna ya ta kulla sharri to haka zai ga sharrin fa ya kuma zauna da sharrin ya ta ganin sharrin Allah ya tsare ya ce wa kana Allah Allah ya kasance aliman masani ne wanda ba abun da bai sani ba hakima kuma mai hikima ne a cikin hikimansa ne ya maza ya mata a cikin hikimansa ne ya mutane ya aljanu ya mala'iku a cikin hikimansa ne ya duk abun da kake ji da abun da kake gani na'am من يكسب خطيئة أو إثما ثم يكفي بريئا فقد ثمن بهتانا وإثما مبينا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا الله يكي ومن يكسب خطيئة duk wanda ya zo ya aikata wani hadi'a shine suke ce mai idan ismu da hadi'a suka haɗu a guri ɗaya duk abu guda ɗaya ne to dole a bambanta musu fassara ya ce wa man yaksib hadi'atan duk wanda ya aikata zamban sagiran wata irin zunubi ƙarama kenan hadi'a ya ci gaba da cewa au isman ko ko ya aikata mene zamban kabiran ita ne ismu anan yace thumma yarmi bihi bari'an bayan ya aikata wannan laifin sai kuma ya zo ya wurga wannan laifin ga wanda bai ji ba bai gani ba kamar yadda hukuma din nan ya wurga laifin sata akan ba yahude ba yahudan da bai ji ba bai gani ba to wanda ya haka faqad hitamala buhutanan haƙiƙa ya ƙirƙarya wa isman mubina da zunubi mabayyani ya ƙirƙira ma wani abin da bai ji ba bai gani ba ya hurga mai wannan babban laifi ne sannan kuma wa isman mubina ya aikata wani laifi babba bayyanannen laifi na لولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم ما يدورونك من شيء أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ولولا فضل الله عليك ورحمته لعمت طائفة منهم أن يذلوك وما يذلون إلا أنفسهم وما يضروك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الله يتي ولولا فضل الله عليك بعد جن رحمن الله ba da don falalan Allah da ya sauka a kanka ba ya Rasulallah wa rahmatuhu da ra'aman Ubangiji wanda Allah ya saukar maka la'an matsa'ifatun minhu ai Allah ya ce ba da na da falalana ba to lallai la'an da wasu jama'a daga cikin waɗannan waɗanda suke ma'ana shirya magana kan ɓarawan nan to da me zai faru an ya julluka wallahi da sun darzar da kai saboda ƙwarewa da taɗi da iya kara nasu wa ma ya dulluna illa an fusahum sai dai Allah ya riga ya kiyaye ka ba su fatasce da kowa ba ba su karkatar da kowa ba face kansu domin sun san a karin ƙarya suke kuma suka zauna daren can haka sun hallaka kansu Allah ya ce wa ma ya durrunaka min shay kuma ba su cutar da kai da komai ba bal sun cutar da kansu ne wa anzala Allahu alayka alkitaba kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da littafi alqur'ani akan ka ko a gare ka wal hikmata da kuma abin da ya kasance na hikima shine annabta ko ko hadisai wa allamaka ma lam takun ta'lam kuma Allah bai barka kawai aka ba ya sanar da kai abin da da ka kasance baka sani ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaji Allah na cewa wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar da shi abin da da ya kasance bai sani ba abinda Allah ya kaddara na farko da na ƙarshe duk ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka mai kururuwan gaibu gaibu gaibu ya huta Allah masanin fili da koye shine alimul gaibi wa shahada wanda ya san abin da ke fili da wanda ya san abin da ke koye to ya ce wa Allah maka ma lam takunta alam na sanar da kai abun da da ka kasance baka sani ba kaga kenan ilimin farko da ƙarshe manzon Allah ya sani to wani mai ji zai ce kai lalle Allah ya yi mu annabi wani irin falala bubba sai Allah ya ce dakata ba kai za ka faɗa ba ni ne zan faɗa wa kana fadlillahi alayka azima lalle falalan Allah akan ka ko ya kasance mai girma kaji Allah bai yadda wani ya yabi manzon Allah shi ke yaban abin shi da kanshi na'am لاقي يأتي كثير من نجواهم إلا من أمر بسرقة أو مألوف أو إسلاء بين الناس من يأمر ذلك ابتداء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يعمل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نعطيه أجرا عظيما لا خير في كثير من نجواهم Allah ya ce babu alkhairi da yawa-yawan ganawa da mutane suke yi su keɓe, wane da wane su keɓe suna tattaunawa Allah ya ce da yawa ba alkhairi a ciki, don da yawa gana an kaga ana keɗan nan, to ana nan ana ta ɗiban zunubi ba a sani ba, shi ne za ka ga wani ya je lahira, ana ganin ye kaza ye kaza, sai a je lahira kawai sai ka ga ya wuce aljanna ba wahala, wancan na can ya zage shi, wancan na can ya mai kazabi wancan na can ya faɗi abin da bai ji ba bai gani ba to saboda haka da yawan ganawa na al'umma ba alheri in ji Allah ballantana ba ganawa na yau in ka ga mutum ya wuce mutum ɗaya sun kai biyu zuwa uku to ɗan kaɗan ne za ka ga ana zama na tunanin abin da ya kamata sai dai a buɗe fejin wani in an gama a buɗe fejin wani in an gama a buɗe fejin wani wanda kaga wannan ko babu alkhairi gaba ɗaya a cikinsa to Allah ya ce illa man amara bi sadaqatin sai dai ganawa da aka yi umarni da ai sadaqa ai sadaqa ai zakka aw ma'rufin ko ko ganawa da aka yi domin me a hori juna da aikin ya kamata aw islahin bainan nas ko ko ganawa ne wanda aka haɗu domin me a daidaita tsakanin mutane abokan juna ne sai aka samu ɗaya da ɗaya sun samu matsala to babu laifi ku abokai ku haɗu ku rika ganawa da juna domin a samu taya za a shawo kan wannan baraka to wannan an yarda da shi shi yasa ƙaryan asulhunta mutane ma ya zama ma ba ƙarya ba annabi har yana cewa laisa bil kazibi man aslaha bainan nas bai zama makaryaci ba wanda ya je ya sulhunta tsakanin mutane ya je ya samu zaidu ya ce ai amru ne ya aiko ni ya ce gaskiya faɗan nan da kuke yi da shi abin yana mai ciwo bai jin daɗi da baicin ɗazuma ya ganka yana tsoron kai mai wulaƙanci ai da ya zo ma ya neme ka ai ya baka hakuri alhanin ba bai aiko shi ba sai ya koma gun ɗayan shi ma ya faɗa mashi haka ana haɗuwa sai zaidu ya rika zaton amur ke san a shirya amur ya rika zaton zaidu ke san a shirya to manzan Allah ya ce wannan ba ƙarya ba ne gashi ko a zahirance abu ne wanda aka shirya to abu ne wanda Allah da za a samu wanda ya haka to illa ya ce amara illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al zalika ibtigaa mardatillah duk wanda ya aikata wannan domin neman yardan Allah فسوف نؤتيه أجرا عظيما دسنو الله زي باشي لا أذو مي دلاجا مي جرما وانده يرم وانن أيكم to kaga ashe mu daina yadda muna hada kai a gurin banna Allah abun da yake cewa wa ta'awun alal birri mai wattaqwa ku hada kai a gurin aikin ya kamata da jin tsoron Allah wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku hada kai gurin ƙetare iyaka da zunubi Allah baya son haka yanzu kuwa an zo gurin a saba ma Allah za ka ga an fi samun natsuwa amma an zo gurin a yi daidai sai ka ga abu ya taɓalɓale Allah ka tsare ya ce fa sau wani kuɗi ya ajiran azima da sannu za a zo ma wannan bawan Allah da lada lada mai girma na'am من يشاقق الرسول من بما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى نولي ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا Allah ya ce wa man yashaqiqir rasula duk wani wanda ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi Muhammad min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shirya ya bayyana mata domin annabi shi kanshi shirya ne shi ne ya samu shirya ba ta shirye ba ya shiryar ta shirya shi ne za ka ji imamu alfazazi yana cewa imamu hudan laulahu ma urifal huda ya ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne shugaban shirya ba dadin shi ba da shirya ba ta shirya ba yake cewa min ba'adi ma ta bayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sannan kuma yabi hanyar waɗanda ba mu'minai ba Allah ya ce to wanda ya haka nu wallahi ma tawalla za mu mene za mu jibintar masa da abin da ya jibinta ma'ana layin da ya bi za a tabbatar mashi amma a ƙarshe kuma a duniya kenan a lahira ko me wa nuslihi jahannam in ya je lahira kuma za mu sa shi a wutan jahannama wutan da Allah ke ba da misalinta a cikin suratun na baɗi yana inna jahannama kanat mirsada na ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaan wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba وكل شيء أعصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فوانا جهنم على هرا ذا أتك وانت يسابا مع النبي محمد وساءت مسيرا ألا يشي مقوما قتايموني أشي متين يغمر أيوان دنيا yaje lahira kuma ya buge a wuta wannan koma koma ya muni Allah ka tsare mu na inna allaha la yakfiru an يشرك به ويكفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lallai Allah baya gafarta a hada shi da wani ai mashi shirka Allah na da kishi kuma Allah ya ji maza kishi ya ji mata kishi Allah da ka hada shi da wani sai ya ce na hakura aini wadatacce ne je ka gurin wancan ka ko ga za ka gurin wanda ba zai iya makansa komai ba ballanta na yi maka to Allah baya gafarta a shirka da shi waya zubiru ma duna zalika liman yasha amma Allah yana gafarta koma bayan shirka liman yasha ga wanda ya so wanda ya zina ko ya tata ko ya tata ko ya wani irin wannan ɗaya daga cikin laifukan nan to Allah yana iya gafarta mai wato shirka nan ne matakin ƙurin Allah zai gafarta shi yasa zaka ji Allah da kansa yana cewa inna shirka la zulmun azim lallai shirka zalunci ne mai girma wanda ba a taɓa ma Allah zalunci kaman shirka ba wato tun mutum yana babu Allah ya samar da shi akwai domin lokacin da mata da miji suka sadu lokacin da bukatan mijin nan ya biya to a cikin ruwa da aka fitar to an ce ana samun ƙwayan halitta ƙwayan halitta yana sama da dubu goma to a ciki ne ba aka same in kai ne kai ɗan sauran duk suka zama babu kai ka zama kai Allah ya ci gaba da raya ka a ciki baka da kanti baka da shago baka da ofis baka da komai Allah ya ci gaba da raya ka a ciki har ya aiko mala'iku suka hura maka rai har aka zo ranar fitanka sun masabila yassara aka jira fitar da kai ta wuri wanda ya dace ka mutu ba ka rayu ba amma Allah ya raya ka sannan da ya tashi Allah ya kashe ka sun ma'amatahu fa aqbara da ya zo ya kashe ka bai ma na jaki da kare da doki ba ka mutu a wurga ka a juji sai aka yi maka kabari dan a sitirce ka a karrama ka a matsayin ka na dan adam amma wannan yana rayuwa a ƙasan Allah yana ƙarƙashin saman Allah yana cin abincin Allah ruwan Allah iskan Allah laziyan Allah shi kanshi ba nashi ba na Allah amma sai ya ce ai Allah ba shi ne ya halicce shi ba ai wani abu ne ya halicce shi lata ko manata ko hubal ko uzza Allah ya ce wannan zalunci ne babba to ana iya gafarta wani shirka amma fa limai ya sha ga wanda Allah ya so kaga kenan ka san wani in ka ce ka daina laifin nan sai ya cewa ai inna allaha ghafurur rahim ai lalle Allah ne gafara ne mai jin kai ko to kana cikin wanda za a yi magafaran baka sani ba saboda haka a kiyaye Allah wa yu'azzirukum Allahu nafsa Allah yana cewa ku kiyaye shi wa man yushrik billahi duk wanda ya hada Allah da wani banda kafirci ta ina mutum zai sassaka gunki da hannun shi yazo yana bauta mashi banda duhun kafirci ta ina mutum zai sai alewa ya gama bauta ma alewan ya shanye gobe ya ciwo wani kuma ya ci gaba kai ka san wannan sai kafirci to Allah ya ce wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah to ya sani fa qad dhalla balalan ba'ida haqiqa Allah ya bashe shi batarwa mai nisa ba ya tafi bai jin kira na'am in yadbuna min duni يدعون إلا الشيطان وليدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا Allah ya ce in ya duƙuna min dunihi masu bautar gunki ba kowa suke bauta ma ba in ji Allah ce mai in ya duƙuna min dunihi illa ina kan face mata sun ce lata sun ce manata sun ce kuzza to wai abin da suke nufi da lata wai wani mala'ika ma'ana Allah ne amma kuma mace lata wai kaman Allahu suke nufi manata suna nufin wai mannanu ne uzza suna nufin al'azizu ne to Allah ya ce ba wasu suke bauta ma ba illa mata wa in yad'una illa shaytanan marida kai waɗannan ba wasu suke bauta ma ba ba ce ce ɗan kangararre an ce idan suka zo cikin gunkin suna roƙo muna neman haihuwa ba mu samu ba lata a ba mu haihuwa muna neman abinci ba mu samu ba manata a ba mu abinci muna neman ruwa bai zo ba uzza muna so a ba mu ruwa sai shedan sai ya shiga jikin gunkin sai ya rinka magana sai su sha yanda ka san suna magana ne baki da baki ka san shedan mugu ne a gaba ne za mu ji yanda yake ta bayanai na shi ba sai ya hallaka al'umma to saboda haka wa'annan ba wani suke bauta ma ba face shedan wanda ya kasance mene kangararre na'am
لعنه الله قال قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا wannan shedan din kangararre shine Allah yace la'anahu Allah Allah ya riga ya la'anci shaidan ya nesanta shi daga barin rahamansa wa qala sai shaidan yace da kansa la'attakhizanna min ibadika nasiban maqruda to na gamsu da ka la'ance ni amma wallahi sai da shaidan yayi rantsuwa ina rantsuwa la mulqasami wallahi ni ko sai na riƙa na waraban abin yankewa daga bayin nan naka kaji shaidan ya ce shi ba sai ya riƙe raban shi ma'ana ba zan hallaka ni ɗaya ba sai dai ai mutuwan kasko e in na tafi wuta to ni ma sai na ja wasu to yanzu ko ya ka gani ai ka ga yanda ko shaidan ke fauce hankali yanzu kwanan nan akwai wata mata wanda wannan na da kyau a sanar dan mutane su hattara saurayi ne ya zo yana neman mata da aure ya shigo da kuɗi duk abin da ake so kawai zai bayar ne kawai ba a tsada da shi to bayan an zo aka ɗaura aure ba tare da bincike ba saboda yana da ne yana da kuɗi kuɗin nan su ne uwan shi su ne iyayen shi shi ne binciken shi ba a wani bincike ba aka ɗaura mai aure ya ce toron da zai ɗauki amarya zai ɗauke ta ne shi ɗaya zai tafi daga shi sai amarya sannan kuma in ya ɗauke ta ya tafi da ita ba ma a Najeriya za su zauna ba, aka gama aka yi biza ga ango, bayan ango an tafi shi kenan amarya daga ita sai ango, kaga wannan sagegejuwa an sai da ya, eh an sai da ya, ana tafiya da ita wannan ango ya shiga da yarinya gida na alfarma, bayan ya shiga da ita gidan alfarma ya ce bari ya to tun da wannan ango ya fita bai ƙara dawowa ba. amarya ne ta saci hanya ta ɗan samu ta gayan magida halin da take ciki a wani ƙasa take bata sani ba a wani gida take bata sani ba a wani nahiya take bata sani ba wai ashe shi da ya tafi to ya batta angon ba shine angon ba wata hajiya ne angon an gane hajiya aka yi ma aure yanzu Allah ya kiyaye yanzu wannan mata sai ta gane ashe wannan ango ne na boki yanzu wanda yake angonta ita ce mace ‘yar uwanta, kai ka san shedan ya yi nasara kuwa. To yanzu wannan yarinya a halin da take ciki kenan, mace ne ta aiko a auren mata mace, shi kuma ya riga ya cika aikin shi ya gaba, kuma ba a san a ina za a gan shi ba, kaga wannan duk yana cikin alkawarin wane shedan. Shi ne ya ce la'attaki zanna, lallai wallahi, ni ma ko sai na riƙa rabona abun yankewa daga wa. daga bayan nan naka Allah to shine shedan yanzu zai bayanin hanyoyin da zai bi dan ya halakar da al'umma in al'umma sun ji su zauna lafiya in ba su ji ba to shedan ba zai kogushe ba sai ya ga ya kai ka jahannama sannan ya dawo Allah ya tsare nan ولو ذلنهم ولآمينهم ولآمرنهم فليمسكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله من يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا shedan ya ce wala udillannahum ya ce wallahi na ƙara riƙan alƙawari da Allah wallahi sai na hallakar da waɗannan bayin naka ta hanyar ne ta hanyar sa masu wasu wasi waɗannan bayin na Allah ya ce zai sanya musu ma'ana wasu wasi kako san ko yanzu ka dai ga yanda shedan yake sai ka yi raka'a biyu sai ya zo ya ce maka ba ko raka'a uku ne ko hudu ba daga nan sai kaga sallah na neman tabarbarewa to shedan ya ce wallahi zan sanya musu ma'ana waswasi wala umanniyannahum kuma yace wallahi zan jarabci bayin nan naka da buri eh zan sa musu buri idan wani ya zo yana wani abu da an ce mai gafa mutuwa sai in ce mai kai da Allah kai harkanka ai mutuwa na tsofaffi ne kai yaro yaushe za a ɗauke ka ai ka tsaya abinka kawai kai yanda kake so ai da ɗan saura kaga in ko lokaci ya sai dai ka ji fit mutum ya fice wala amuran nahum yace wallahi zan rika umurtan su da munanan aiki shine zaka ji a suratu yasin Allah na cewa alam a ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin ashe ba mu riƙa alƙawari da ku ba ya ku ƴaƴan adam kar ku yadda ku bauta ma shedan domin shedan ya kasance makiyinku ne abokin gabanku mabayyani wa ani ibuduni Allah ya ce in za ku bauta ba wanda ya cancanta ku bauta mai da gaskiya kamana haza siratun mustaqim wannan shine tafarki madaidaici wala qad adalla minkum jibillan kafira ya ku al'umma ashe haƙiƙa ba ku san shedan dinnan ya hallaka da yawa daga cikin ku ba afalam takunu ta'qilun ku ko ba ku kasance ku hankalta ba ku hankalta shedan bai da buri sai ya kai ku jahannama Allah ka shiga tsakanin mu yace fali yubayyitu wali yubatti kunna adhan al-an'am sannan ya rantse ya ƙara cewa zan ma'ana hore jama'a su rika yanke kunni na dabbobin ni'ima wai a baya yanda suke yi shine yakin da mutum ya ɗan lokaci ya nisa sai a samu raƙumi ko a samu sa idan mutum ya samu raƙumi biyar ko ta suka kai guda biyar to sai ya yanke wai kunnin guda ɗaya wai yanzu an bar ma wannan hadiya an bar ma gunki to wannan haka zai ta rayuwa ana ba shi abinci ana ba shi abin sha amma wannan an ba ma gunki ne wai hadiya to shi haka suke yi to kaga duk wannan shiriri ta ne wanda shedan ya koyar da su wala amurannahum yace sannan wallahi zan umarce su fala yugayyirun fala yugayyirunna wa yugayyirunna khalq Allah sannan zan kuma umarce su su rika canza halittan Allah mutum Allah ya yi shi a namiji sai ya ce ai shi mace ne ko ba ku lura da yadda za ka ga mutum yana gantsare-gantsare yana juye-juye yana canza murya duk yau har da kanshi bayan Allah shi ya san hikiman da ya yi shi a namiji to da kuma namiji ya yi shi ba da mace ya yi shi ke kuma ya dawo ya ce shi da namiji ya zo kaga kenan canza halittar Allah wanda suke su ma bin namiji da namiji kaga ya canza halittar Allah Allah da ya tashi ya yi shi a namiji ya ƙera mai mace a matsayin ga wanda ya halalinsa sai ya ce shi ba haka ba ɗan uwan shi namiji yake so haka wanda Allah ya yi ta a mace Allah ya yi ta don ta auri namiji ta ce a'a ita mace da mace take so kaga ta canza halittan wa halittan Allah haka wanda Allah ya yi shi a baki ya ce shi bari yake so ya zama dole sai ya zama bari ya yi haske kaga yanzu an ci gaba akwai kwaya an ci gaba akwai allura an ci gaba akwai shafe-shafe wannan duka canza halittar Allah ne yanzu Allah da ya yi ka a baki ka bi shi sanin abin da ya dace ya yi ka kenan ka ce kai a a fari ya dace ya yi ka tun da ya yi ka a baki ba ka yadda ba sai ka zama bari kaga wannan canza halittar Allah ne duk da kuma akwai laifin maza ta gene yanzu mazan za ka ji ma har da wani wanda ake mai kirari wai duk wanda kaga ya aure bakan mace to kudin shi ne bai kai ba kaga wannan ya zama wani abu daban shi yasa matan sun ga ba su wucewa to su kuma suna so su wuce to su ma sai su shiga kanti kawai saboda haka fari na Allah ne baki na Allah ne kuma duka akwai hikiman Allah a ciki saboda haka maza su ma su kula su rika karban abin da Allah ya ba su kar a rika cewa ga zaɓi ga zaɓi har da wani wanda shi taken shi ma mummuna ne wallahi abin da zai baka mamaki na zo wucewa na ji ana ce mai ala baka fara wai shi kuma abin da zai ce ko za ta mari mai gidan na ce tur da wannan fara kuwa ala ba Allah ba shi bara amma ko za ta mari mai gidan kaga wannan za a mammare iyayen shi shi ma a mare shi duk ya yadda ya zaɓi can ɗan maciji Allah ka tsare mu da wannan bacewa to Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man yattakhidhi shaytana waliyan min dunillah duk wanda ya rika shedan ya zama majidincin shi koma bayan Allah faqad khasira khusranan mubina haƙiƙa wannan yayi asara asara mabayyani wanda ya riki shedan shine zai zama majibincin shi na'am يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا الله يتي يعدهم شيطان yana yi ma mutane alkawari alkawarin boyi yana ce musu ku zo ku bi ni in kun bi ni za ku tsira ku zo ku bi ni ai idan wanda ya bi ni ba shi ba damuwa to amma kuma ai za ka ga ranan da za a yi mene yakin badar da shelan ai shi ya san mala'iku ya ga suna jara ya ga isra'ilu ya ga azra'ilu ya ga mika'ilu ya ga rudwanu ya ga duk su jibrilu suna jira ya ce musu kai yau ba ba fa nasara ba inni a abulla eh ni kaina ina yau ba ina jin tsoron Allah ku zo mu juya sai Abu Ja'al ya ce a ba kai kai mana alƙawari in mun je za a yi nasara ba ai ba za mu dawo ba sai mun je Badar mun ci Muhammadu da jama'an shi da yaki mun sha giya mata su mana waka mu rawa to ashe an tafi ba za a dawo ba tunda ya tafi ko bai dawo ba to saboda haka wannan shedan din yana alƙawarin boge ne wa yumannihim sannan kuma yana sama mutane buri kullun yana ce ma za kai kuɗi ka zo ka rinka sadaka kana zakka mutane ba su ji ba ba su gani ba suna kwance kana wahala kai ba ka a ingila ba ka tafiyan ba ka Lagos ba ka Port Harcourt kawai sai ka zo suna zaman zaman suka ba su kuɗi a da Allah kyale su ka bar kuɗin ka in ya ƙaru kaga shi kenan sai kai abin da kake so to kafin ya ƙaru mutuwa ta zo ta gaba da kai wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura Allah ya ce ba wani alƙawari shedan yake ma mutane ba ba ce alƙawarin ma'ana rudi sai kaga kaman za ta tabbata amma ina ba za ta tabbata ba saboda shedan makaryaci ne kuma mabiyan shi makaryata ne shi ba mutanen shi ba su ne su karuna su amana su kutubatu su shaibatu su abujal ka ko san wannan ai mugayen abokan zama yake da shi na'am ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha maisa أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا الله يتي أولئك مأواهم جهنم waɗannan wanda suka bi tafarkin shedan suka bi shedan suka ba shi goyon baya in ya ce a yi su ce an gama mai gida sai su suka aiki in ya ce kar a yi su ce kwarai haka za a yi daman nagari ka tashi wani cikin dare kana sallah kwanta ka huta na waje na sai sai daman nagari kaga yayi mu shedan da'a to ulaika ma'awahum jahannam waɗannan sakamakon su makoman su ina ita ce wutan jahannama Allah ya tsare mu wala yajiduna anha mahisa Allah subhanahu wata'ala yace wala yajiduna waɗannan ba za su samu makarkata ba ba ta inda za su raɗe ba su shiga jahannama ba duk wanda ya mashe ɗan ɗa'a wallahi wajen zaman shi jahannama ne daman annabi ya gaya mana al'azabu arba'a makiya guda hudu ne na farko ash-shaytan inna ash-shaytana aduwwun lakum fattakhizuhu aduwwa shaydan makiyin ku ne abokin gaban ku furge shi a matsayin maki abokin gaba na biyu ita ce duniya duniya ita ma ba ta da sukuni ce ta hallaka ka na uku ko ita ce san zuciya ita zuciyar nan ana zaman zama sai ta ce ina jin cin nama ya za a yi ne to gashi ban da kuɗi je kai tane ka ci nama haka kuma za a yi na hudu ko ita ce son zuciya ana kusan bauta ma son zuciya ne shine zaka ji wani ya ce wallahi ko aljanna ne ta gurin shi bana so kaga wannan son zuciya ya kankama sai shi aka ji yana cewa ko me ta gurin wani bana so ko aljanna ne ta gurinsa ne bana so kuma gaskiya in dai ta gurin shi ne bana so to kaga wannan jinsan zuciya ne ya halakar da al'umma Allah ka tsare mu wala yajiduna an hamahisa kuma waɗannan mutane da suka bi ta barkin shedan ba za su samu makarkata ba to mu je aya na gaba dan zai fi daɗi والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تهجها الأنوار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حق ومن أصدق من الله قيلا الله يتي والذين آمنوا waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amilus salihati suka kuma aiki na gari aiki mai kyau ai sallah sun yi azumi sun yi ai zakka sun yi aikin hajji sun yi dukkan alheri sun yi Allah ya ce sanadukhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar da sannu tabbas waɗannan za mu saka su a cikin aljannatai tajri min tahtiha al-anhar aljannatan nan wanda koramai take gudana daga cikinta akwai koramar ruwa akwai ƙoraman madara, akwai ƙoraman zuma, akwai ƙoraman giya, duk suna gudana daga cikin aljanna. Khalidi na fiha abada, kuma wannan aljannan wanda ya shiga cikinta zai tuturta har abada ba fita Allah ka saka mu a ciki. Yana faɗi yana cewa wato aljanna ko ba komai. Ka so ka shiga aljanna domin duk wanda ka gani a aljanna to wai ɗaya ne daga cikin wanda Allah yake mai yake gidan ya shiga gidan yardan Allah gidan aminci haka duk wanda ka gani a wuta ya shiga gidan kushin Allah sannan a aljanna ko ba komai ka so ka shiga aljanna domin dan aljanna nan ne gidan zaman annabi Muhammad ka so ka shiga aljanna ko ba dan komai ba ka so ka shiga domin a aljanna ana zaman zama za a ce wani shirya ka je ka ga Allah ka so ka shiga aljanna ko ba don komai ba a aljanna ba mutuwa a aljanna ba ciwo a aljanna babu tsuma a aljanna ba ce bane shinkafa ya tashi wake ya tashi man duk a duniya ake yi a aljanna duk ba wannan ka so ka shiga aljanna ko ba don komai ba a aljanna kowa zai rayu ne za a saka shi ɗan shekara talatin da uku kuma ba zai kai da hudu ba a haka zai ta rayuwa mai san ƴaƴa akwai wiljanun muhalladuna a aljanna wasu ƴan yara ne waɗanda ba irin na duniya ba a duniya za ka ji an cewa ne yaro ba ƙuya ne amma ba biyan mai bukata can ko su yara ne ba ƙuya ga biyan bukata sannan mai san aure da yawa a aljanna zai auri mata da yawa kuma ba rigima a nan duniya da za ka auri mata biyu kana fitowa ɗakin ɗaya ta ga kana dariya munafiki sunanka saboda mai Allah kaɗai ya san mai aka ƙulla ko ba aka ba a duniya to a aljanna ba wannan magana sannan mutuwa ake tsoro ba ta sannan a aljanna wanda ya shiga yana tsoron fita ba fita sannan a aljanna wanda di ya shiga yana cikin yardan Allah da ɗan aljanna zai ji yana jin cin kaza to kazan ne za ta biyo shi ko a kwance yake ko a zaune yake ko a tsaye yake sannan idan yana cikin cin kaza ya ji ya gaji yana so ta koma balangu ba sai an wahala mai balangu je kai a ita kazan za ta koma balangu a aljanna ba za zai ji ya gaji da cin balangu yana so ta koma tsire ne haka za ta koma tsire kai da yana kwance yake so ba sai ya wahala ya rikatawa a baki ba yana kwancen nan kawai za ta taso sulululu ta shige bakin shi dan aljanna ba shine wannan wata rana muna karatun matan aure wata ta ce malam wallahi ayyamuna ya tsinki nake aka yi kiki aiki eh ai aiki a roƙi Allah sannan wata ta ce mun malam ina da tambaya na ji kana ta akwai kaza a aljanna akwai kaza a aljanna to ni kuma gani mace ne mai son alalan gwangwani ba sha aljanna na ce alalan gwangwani kuma ai komai akwai sha aljanna annabi har yana cewa a aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba a aljanna akwai abin da kunni bai taba ji ba a aljanna akwai abin da ko zuciyanka bai darsa ba sai ka je ka gani ai shi yasa Allah ya rufe abin yace wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira ma'ana na bar shi a haka in ka zo ka gani Allah ka sa muna da rabu saboda haka yace tadrimin tatiyal anharu khalidina fiha abada dan aljanna zai ta turta ne a cikin aljanna ba fita wa'adan la yahq kuma alƙawarin Allah tabbatacce ne shi ko shedan alƙawarin shi mun ji an ce wa ma ya'iduhumu shaytanu illa gorura shi alkawarin shedan na bogi ne na ƙarya ne alkawarin Allah ko tabbatacce ne shine sai Allah ya buga wani tambaya yace wa man afdaqu min Allah qila ya ku al'umman duniya ina tambaya wai wane ne mafi gaskiyan zance biya da Allah amsa mene babu Allah shine mai gaskiyan zance kuma anan mu ma za mu tsaya a inda Allah ya ce wa man afdaqu min Allah qila kuma insha Allah a nan ne ƙarshen karatun namu na bana muna godewa Allah muna godewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sanadin duk alkhair muna gode ma ɗan uwa da abokan arziki musamman ɗan uwa a cikin Allah wanda ya zo ya sa mana sola a wannan masallaci wato mai kamfanin NZ Electronic Solar ya zo ya ce zai mana wannan aiki na Allah to muna gode masa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara masa budi ya ɗauke masa dukkan sharri sannan muna godiya ga wani bawan Allah wanda ya ce baya da buƙatan a ambaci sunansa shi ya kawo mana fanka sababbi har kwara biyu shi ma muna gode masa Allah ya saka masa da alkhairi yadda ya kawo mana wannan ni'ima na iska shi ma muna roƙon Allah ya bashi ni'iman aljanna sannan muna ƙara godiya da wani bawan Allah shi ma da ya zo ya ce shi ma ga nashi gudunmuwa a kan a gyara ƙofan wannan masallaci to shi ma muna gode masa yadda ya gyara ƙofan masallacin nan Allah ya gyatta makwancinsa sannan muna godiya ta musamman ga 'yan uwa 'yan makarantar ma'ana da'iratul birr wa taqwa للشيخ طاهر عثمان بوشي رضي الله عنه na yanda suka tsaya da jiki da aljihu da lokaci suka yi hidima daban-daban kowa Allah ya san muradin shi Allah ya cika masa Allah ya saka musu da alkhairi ya ƙara musu godi kuma ba za mu manta ba muna godiya ga iyayenmu waɗanda suka ɗauki jimiran mu da mu muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi wanda muke tare da su Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya hore mana abin da zamu kyautata musu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya daga cikin su kuma Allah ya jaddada musu rama abubuwa da suka yi mana na alkhairi Allah ya saka musu da aljanna kuma ba za mu bushe ba muna godiya ga kwamitin wannan masallaci Allah ya saka mata da alkhairi da wanda suka gina wannan masallaci tun daga farko har zuwa ƙarshe a da wanda suke ta gyare-gyare Allah ya saka mu kowa da alkhairi sannan ba za mu gushe ba muna ƙara jaddada addu'a ga limamin wannan masallaci wato malam Muhammadu Awwal muna roƙon Allah Allah ya ƙara masa lafiya abin da yake damunsa Allah ya sani Allah ya yi masa mu ma Allah ya yi mana duk abin da ke damun kuma muna ƙara godiya ga iyaye da malamai da ma'alarta wannan taro duka muna godiya Allah ya saka musu da alkhairi musamman ga wakilin babban shehin mu imam wato shehu Abidur Rahman ga wakilin maulana shehu bashiru na rasulu ga sauran iyayenmu dai duka wanda muke gani da wanda ma ba ma ganin su da wanda suke sauraron mu duka Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah wannan abubuwa da muka karanta wanda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana muna roƙon Allah ya sa muna cikin waɗanda aka yi marhama a wannan wata muna roƙon Allah ya sa muna cikin waɗanda aka yi magafara a wannan wata muna roƙon Allah ya sa muna cikin bayin da za a yanta a wannan wata muna roƙon Allah ya sa muna muna cikin waɗanda za su riski daren lailatul qadr a wannan wata muna roƙon Allah ya sa muna cikin bayan da alqur'ani zai ce ta a wannan wata muna roƙon Allah ya sa muna cikin waɗanda addu'o'in su karɓaɓɓu ne a wannan wata albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk